إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markazu ahadu sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha biyar ga wata na Muharram hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da 25 ga wata na tara shekara 2018 yau insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitabil aziz darasi na 147 insha Allah darasi na 147 kenan kahin nan akwai tambaya na wata mushkila ce tsakanin ga ɗan uwa da ɗan uwa masalar zaman ɗan uwa ƙane a cikin gidan wa to idan wan ya bi shari'a a tsari na shari'a ganin shari'a ba ta ba da dama ba shi wannan dan uwa ya zamana a gidan wa ko daki guda da wa sai kanan dan uwa ya ɗauki kaman zaman kin dangi ne ko bai san shi ne ko matar shi ce ba ta san shi dan uwa lalle akwai al'ada wadda ta da muke ciki wadda ta rashin kishi da rashin bin doka ta musulunci lalle haka ne al'adanmu kane zai shigo gidan waye abin da ya ga dama har ma idan wa bai gari kane ya zo gidan waye kwana ya taimata wa kwana donan al'adu na marasa kyau sun saba da matsayinmu na musulmi a cikin sayil bukhari haka cikin sayil musulun misalai da dama cikin akwai ruwa ta ƙwata bin amur ƙwaƙwata bin amur iya ba da labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yadda yake ruwayan yana ga lafazin na ƙuba iya bayanin cewa iyakun waddukul ala nisa qalu a fara'aita alhamu qal alhamu almaut lafasin kwata bin amir ya ce manzan allah sallallahu ya ce musu ina muku kashe iyakun waddukul ala nisa ina muku kashe da shiga wajen mata gidan gidan gidan mata gidan mata wurin mata sai ta kala jimin ansar sharwaye kala jimin ansar wani mutum cikin ansar yake ce a fara'aita alhamu ya rasulullah me zaka ce matsayin alhamu kamar da mai karanta rajul salihin zai ga imam an-nawawi iya tafsirin alhamu qaribu zawj al-akhu akhuhu aw ibn ammihi ma'ana dan uwan miji wa ko kane ko wani kuzankin shi dan ammin shi to suka ce ya rasulullah shi wani daga cikin amsa ya ce ya manzan Allah sallama me matsayin dan uwa shi an hana mutane su gidan mata to dan uwan kawa sai manzan ya bashi amsa cewa alhamu almaut wannan dan wani bai mai suna da mutuwa dan bannan shi ta girma dan shi dan gida ne ba mai tuhuma ko daya kuma abinda ake gudu na shi daya ne na iya shiga tsakanin su wanda kuma ba yanda za a yi a samu shubha dama dama dan wanka jinin ku daya kamar ku daya dan samu bala za a gani shine hadarin magana ta dan uwan miji ya kadaita da mata ta dan uwan shi wata ruwaya ta ibn abbas shi ma bukhari ka muslim ya kawo abdullah ibn abbas ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam iya cewa la yakhluwanna ahadukum bi mir'atin illa ma'adi mahram kadayanku ya kadaita da mata in dai ba ta shi ba kenan sai da wanda yake muharrami mana wanda ba iya armanta wanta kananta ubanta wannan su yan wani kusa kaga a irin wannan wannan al'ada ta dan uwan miji da matan dan uwan shi zama wani ma a barukance za shi bila daya daki daya a rihi daki guda to la wannan yan uwa taka doka ce ta Allah kuma a aikace annabi sallallahu alaihi ya rantsuwa wata ruwaya cewa ba yanda za a yi mutum ya kade ta da mata da ba tashi ba sai shedan ya zamanto na ukun su kakka ce wani dan wanga na kware ne ko kai ne shedan ba mai cewa shi ya kadan shedan ne duk inda ka san akwai tarkon shaidan kaka shiga balle ka maka ko ka tsira kaka shiga ma to wannan yanwa irin wannan al'amari tarkon shaidani ne bai dacewa duk da haka ce al'adar mu ko da dangin ka za su zage ka su ce baka da kirki to ka bi dokan Allah ka huta ka kare ma ka kare ma dan uwanka fitina ka kare ma takka yanwa mu misali an tambaya a aikace wallahi wannan tambayar sai samu na bangaren namijin bangaren mata akwai suka tabbatar mun da abin ya wakana wallahi tana gaya min cewa dan uwa mijinta ne uwa ɗaya uba ɗaya tace malam kurin yau da gobe muna tare da shi hatta tace wallahi tace malam dai karshen lamari kurin ta kai muna kwanciya da shi a yanzu kuma wallahi tace ta yi bukatar shi akan mijinta wallahi wallahi mata ne kan tace take mun tambaya kan hakan ta yi bukatar kanan tace akan mijin mata ne ce mijin bai sani ba akwai wanda yawan shi kuma shi ne shiga halin aka yi abu ne hakika yan wadda idan aka ce kaza idan Allah ce ka kaza ko annabi to kun gaba ga huta kaka diba wani mutum malami ne wai mai tsaron Allah ne wa wani mai tsaron Allah shedan ba mu cewa shi ya gani shi ka ayi kun dan haka yi tsoron Allah abu doka ta Allah ka kare ma matarka fitina ka kare ma dan uwanka fitina shine kuma ka bi doka ta Allah kaka diba wani dangi an zage ka baka san dan uwanka ba san matarka ba ta san shi ka manta da su kai doka Allah ka bi kurin wannan shine jin hankali kan wannan mas'ala Allah ya taimake mu sai eh karatun mu muna cikin adab ta'am ladubba na cin abinci na ga mun tahiya mun yi ladabi na farko don ya kalli goma sha biyu mini na magana ya zamanto halak magana wanke hannu magana ajiye abincin akan wani abu wanda yake ba mina alfahari ba da magana zama cikin kaskantar da kai da magana da yarda ma'ana kadda ma'ana abin da aka maka ka dangana kaka tambaya abin da ba ka maka ba ka je balle ka je bakunta ka ga ce na kaza ba kawo ba ka yi aiki da abin da aka kawo maka da haduwa a ci abinci tare da jama'a wannan ladabi ne da ya kayan awar cin abinci kuma ya ladabi na a halin cin abinci na kakka fara kai karami akwai manya a wurin ka fari ka bari babba ya fara daga ciki kuma na maganar ya kawo abin da ka samu ka ci a yi bismillah bayan bismillah a ci da yatsa uku eh magana ci da yatsa uku ba shi ne magana muka kawo albani ke magana ci da kwar a wani hali zai baka damar ci da yatsa uku haka ka a busa cikin abinci don iya da zahi ya saba ma shari'a hana kuma ga illa ta lahiya kuma da magana idan wani abu ya wadi a goge kazamtar a ci wannan shi ne muka yi mun na bakwai na kadda ka kumutata ma abokin misali ka ji gidan mutum kadda kana sa abu ka daga wani kumya ya ci mana a haba ya ci da Allah ka ci ya maka magiya kurin ka ci abinci kurin kurin ka saki wasu ka ci abinci kurin eh kakka wani wani damuwa mun ce wa musulunci babu kwalama musulunci mun al'adar mu ake zagin wani ya kwalama ya gidan wani ya ci abinci wannan ya saba tsarin tsarin musulunci babu magana kwalama ta kai dan wani aboki na ne ka bukata kana zo gidana akwai abinci ba matsala don annabi sallallahu alaihi wasallam kan je gidan sahabbai a wani hali ya tambaya akwai akwai an ba ai gaba babu wani matsala ka je gidan dan uwanka abokinka in ta bukata a kawo har cikin nasu cikin sotun nuru ne aka magana inda kake dama ka ci abinci ko da ba uzini a cikin gidan aboki akwai gidan dan uwa gidan ammi duk wanda kana dama ko da bai nan kaje a duma abinci ka ci ba ta ya ce ka ci kana da haƙƙi ka ci a gidan shi gidan abokin ko bai na kama sai ka ci haka gidan baban kanan baban kawun baban ka duk wannan kenan musulunci yayin da kai rowa kurin kana da dama ka ci abinci gidan abokinka kakka damu da wani kwalama ce wani al'ada ce ake zargin kwalama eh musulunci ya bukatar zamantakewa ta taimakon juna da da magana kyauta ba a son rowa musulunci to kenan yanzu za mu tashi a ina ga shine ladabi na takwas za mu ta insha Allah yace an yarfuqa bi rafiqihi fil akal فلا يحاول أن يأكل أكثر منه ولا سيما إذا كان الطعام قليلا لأنه بذلك يكون آكلا لحق غيره yace ana so ka tausaya ma abokin cin abincinka kadda ka rika babban loma shi karamar loma kana kwasa da yawa don kai ka rika yawa misali abinci mai daɗi ne kaɗan ne ka rika nema ka rinka ka ci da yawa sama da nashi ka yi adalci kakkace sama da nashi eh kakkace ka yi loma da kai ka loma uku bubu ɗin kai ƙari da wuri wani ma zai ɗauko aji a gihe zuba aji a gihe ya ɗauko ne walen da inda nama zai ɗauko nama mai da gihe ya cin wani akwai masu haka nan to kakka yi yanda za ka ƙunta tama za ka zalimci abokin ta amincinka wannan magana dai sai kawo wata ruwaya wadda imam bukhari ya rubuto يتش عن جبلة بن صحيم قال كنا أسابنا عام سنة مع ابن زبير فرزقنا تمرا فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يأتذن إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه أبن جبل بن صحيم كيتشوا kunna asabana amasana mun samu wata shekara ta hori ta rashin abinci tare da abdullahi bin zubair kenan a jagorancin shi farzukuna tamaran ya muka samu dabino a cikin halin yunwa fakana bin umar ya murru bina abdullahi bin umar ya zo hucewa muna zamane kenan suna cikin cin wannan dabino da suka samu sai fa ya sai yake ce mana la tuqarinu kakku me ana alƙiran gama dabino biyu karka tura baki hada dabino sama da daya karka tura biyu ko misali dan wake dan wake kasi ba daidai ne karka danna biyu karka tura kai shi ya tura daya daidai ne da wuri bai daya misali kenan a ce ya wuce wajen muna cin dabino sai ce latuƙar kakkurka haɗawa ya ce fa'ina rasulallah sallasalam na ha'an ligaran abinda ya sa ya gaya musu haka su hasa haɗawa kasurka haɗawa domin ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana haɗa da biyu sama da ɗaya kenan biyu ko sama da haka illa an yasta'azina rajulu minkum aha sai inda misali yakan yi cin ɗaya-ɗayan za a jima ba a ci ba ko ƙanana ne misali ko misali cin ɗan waken ɗaya-ɗayan an jima ba ƙoshi ba ko ana gaugawa cin ɗan waken ɗaya-ɗaya ko an gama biyun iyawa ƙanana ne gama biyun zai daɗin ci to inda ka san za ka haɗa biyu duk abin da yake daidai ne to yaka ga ɗan tuwa ne ba ci biyu ko dai ba lahim kowa haɗa kuran to anan sai kowa ya gama biyun ko uku inda ya kama dai amma kada kai ka rika rokiya shi ya ce ɗaya gana cin bibi kenan an hana hada sama da ɗaya an hana hadawa sai amma inda ɗan abokin cinka ya baka uzini to anan babu lai na gaba ladabi na tara ya ce Allah yan zura illa rufaƙa a sana al'akal da wannan ladubba ne ladubba ne na cin abinci abin da ya kamata a yi ladabi na tara ya ce kada kana kuna cin abinci da jama'a ka rinka ruka ma a bakan cinka ido kana kallon bakinsu da lomosu kana kallon ko abin da ya dogo wa an la yuraqibahum fa yastahayu minhum kaka kaka control kana controlin kana diba ko abin da abin da ke doka har su kai suna jin kumiya ko yajin dauko abin zai ci ana kallon kana kallon ka har sai an zira ma ido mutum ya ga ka zo ko loma wannan kakkar kallon abokan cin abinci kana kadan bakin su da abin su ka dogo bal alaihi an yaqudda basarahu an al-aqlat hawla ba a so mana idan ka ya kauda dibar abokan kana dibo saka a kurin kallon abincin ka kurin kurin ci kacin naka kurin kurin ka cin haka ka bar wange kallon abokan kana kana kallon su kana kallon ko abin da yake sawa yace wa Allah ta talla ilaihim idzalika yuzihim kakar ka hangen su kana kallon su domin haka yana cutar da abin abokan cin abincinka kama kad yusabbibu lahu buqud ahadihim fa ya'samu bidhalik domin hakan zai sabbaba maka wani da baka haushi ya ya kato loma kaga sai ka tsane gam kaman sai ka tsane shi sai ga ya so cinye da wuri kenan ya kato loma ko ga ya dauko na abu da baka so dauko ya ya riga ya ga kakkai haka nan ka rinka diba musu kura musu ido har ta kai wani ya shiga ya bata maka rai kuma fa ya asam da kuma ka samu zini na kin dan wanka musulmi ladabi na goma Allah ya fa'ala ma yastaqdiruhu an-nas 'adatan kada a halin cin abinci kaka yi wani abu wanda kasan mutane ba sa so zai kawo ma'ana suna kyamar yin shi a halin cin abinci kaka yi wani abu wanda mutane ba sa so a halin cin abinci ya kanka misali falayu na fido ya dahu fi da ƙasa akwai wanda ya shi abinci kuma ya maidawa ka ɗauko ka ci saura kuma ka maida saura a ciki ka kwa ƙazamta kada ka rika mai da sauran abinci a cikin makayi wanda ka cika kwaci ne kun kaka mai da akwai masu wani al'adar ta mai da abinci saura a cikin kwano kuma su ɗauko to irin wannan kakka yi duk abin da ka san ya ana kyamai shi wala yudini ra'asahu minha inda al'aqal li alla yasquta min famihi shay kuma kada ka zo ka kara kai bakinka kusan kwano kana zubawa yawa rabi iya zuba ciki bakinka saman kwano kakka haka nan saboda ana gudun na baki ya fada ya koma ciki duk dole ka bai dacewa kai wa an la takallam bil alfaz allati yashmizu min al hadirun wa yatrukun bi sababi at ta'am kuma kadda a cikin halin tun abinci ana hira ka kawo abin da mutane suke kiyama masu abincin gasa kiyamata abincin har ma su bar cin abincin sana ana sana ta ka magana misali wani amai wani ya amai kaza ko magana wani kuda ya ga kuda kin gasa wuya ta abinci har yanzu sai mutun duka shi duka abincin da garin shi kaji wani mai ne mai amai to kakka dauko kalmomi halin cin abinci wanda kasan zai sa mutun ya kiyamata abincin gaba daya kakka kalma mara kyau da wannan mutun kiyama ladabi na 11 an yakuna aqluhu ma'al faqir qa'iman ala itharihi ومع الإخوان قائما على الانبساط والمداعبة ومع ذوي الرطب والهاءات على الأدب والاحترام آه يا زمنتو إن ذاك تأبنت لتلك مسالي an shirya liyafa a wani wuri ko a gidanka ka gayyato wasu ko an wasu wanda abincin ba kullum suka samu cin nama misali ba kullum suka samu irin wani abincin wata okazon ce aka dalili ya samu aka zo za su sha liyafa to kai mai hali ka saka kadda mana ka dan bar su ka dan bar musu dama ka bar ka bar su ci naman da yawa kada ce ko raba tare ka dan ba ka dan hihita su a kanka tunda su wata dama ce talaka ya samu dama ka bar shi kaka ce dai ko ko raba kai da shi daidai ka dan bar mishi dai kowa yanda zai hika ci magana kenan kenan dan hihita talaka kuma abokai kuwa abokancinka na misali halin kuɗi ma mene ɗaya mal inbisad wal muda'aba ana sakin huska ana kuma ɗan tattaunawa ana ɗan hira ana nishaɗi kaga nan kenan halin cin abinci ba magana santi da wani musulunci a musulunci babu santi me santi mu al'adar mu yin magana a cikin halin cin abinci za a ce wani ya santi ya tuna wani abu daban da abin da ka ɗauko na magana cikin da abinci za a aibanta ka hai zama abin tarihi wani ya santa lokaci kaza a musulunci babu wannan wurin hira ne a tattauna a yi nishaɗi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam misali ne gare mu yakan ɗauko magana sabuwa ma cikin halin cin abinci haka sahabbai suke da min dibi hadisi dogo na shafa'a sanan sallallahu salama ya ambace yadda ake wani dogon na magana yadda hilin kiyama dogon hadisi ne da ta bukhari ya kawo shi na magana shafa'a an gadi ba a wajen walima ne an kame wata karwata bai har bayanin ba yadda ya kama ya cira yadda ya cira ma nama ta koyon ta zama kwan labari na hilin kiyama ka gani kaga ba magana santi to wannan mu ne hadin iya ta hace wani kaza an kame nama ya kaza to a musulunci wurin ka saki jikinka eh ka saki jikinka kai hirarka eh wurin zawa idi ne zawa ra'ayi ne tunani a tattamna kenan ana son sakin huska da dan wasanni ma dan tattaunawa tsakanin abokai halin cin abinci wa ma'adar rutab wal ha'at al adab wal ihtiram kuma tare an kana tare da misali manyan mutane to kuma ai ka zama da su cikin girmamawa da ba su matsayinsu na manya akwai kasa abin da wani zai yi wani akwai abin da ba kama wani ba wani abincin ma wani cikin mutane bai ci misali kina ya dace da mutane hawa hawa ne kategori kategori mutane ne ya ce an ya koma an ta'am da dabinin sha biyu kenan an ya koma an ta'am wa wa ishtahi ana so ka bar abinci kana so me ma'ana kana so kaka ce kayan gangan kare ya fita garanka a ka ci kana sha'awa ka bari ka alhamdulillah ba ka ji ba ka danna ka danna kana lin washi ya fita garanka a ana sa ci abinci ka bari kana bukata gobe man zaka yi ci kaka yi mai cin da ya fita garanka ana kuma sa abinci ya gaji ya fita garanka ma a'a ana so a ci a bari ana bukata ka ci alhamdulillah kama Allah godiya Allah kai mu kuma gobe ya ce wa ta jannabu shaba al-mufrid ka kaurace ma mummunan ci cika ciki wanda wuce gaya shi ne aka ce hausa ya yi ganga kare ya dan don shi sama sama ya ce domin wannan magana da ya kawo ruwaya wadda imam turmuzi haka ibn maja haka ibn hibban haka hakim sun zo da ruwayar ya ce faƙar ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam ma mala adamiyun وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن سلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ما ملا آدمين وعاء شرا من بطن أم آدم bai taɓa cika wani makayi ba abinda za a cika mahi sharri mahi haɗari kamar ciki hadari ne taka ciki dan wani bace shi mahi sharrin abin da ka cika hadari ne taka ciki dan ya ce bi hasibin adam ya isan wa dan adam wata sallama da shauta ya isan ma dan ya ce ukulatun yuqimna sulbahu ka ci ɗan lomomi ɗan lomomin da za su maka maganin yunwa kuran ka yi maganin yunwa kuran ka yi shiru dai ciki bai kara bai bai damunka ce fa in kana la mahalatan wanga la mahala in har abincin kana iya kasan shi mai daɗi ne iya kasan wata kasan kasan ma dama yanzu ka je ka ce irin shi ba shine ya gago in har ba dama ya kace da yawa ya ci to ga na za'i wannan shine iyaka fa sulusun li ta'amihi ka raba cikin ga gida uku kashi guda na abinci kashi guda na abinci ya ce wa sulusun na sharabihi kuma kashi na biyu da ruwa ko inda hura da hura a sa hura da hura da ruwa da ruwa da abin sha ne dai kenan a bar ma abinci wurin shi a bar ma hura wurinta ko ruwa wurin shi ya ce wa sulusun da nafsihi kuma kashi na uku lunwashi a bar mai inda zaka lunwashi lahiyayye ɗaya sama lunwashi a lahiya kada ka cika lunwashi ya sama sama kana haya sama sama mutum ya cika haka yake mutum ya cika cikin shiga lunwashin iya ba shi wahala don babu wurin shi babu kowa kenan ka ba lunwashi wurin shi wannan shine iyakar cika cikin mutum ya cika kashi uku daya abinci daya ruwa daya a bar kowa ta lunwashi wannan ya ce wa amma wasu kenan adab na halin cin abinci wa amma al'adab ba'da al'akal fahi amma ladubba da ake yi ka can baya gaya mana akwai ladabi kayan cin abinci akwai ladabi a halin cin abinci shi muka yanzu da ladabi bayan an ci abincin ma abinci hali uku ladabi uku ya zano kayan ci a lokacin da ake ci da bayan ci za mu yi wa'ammal adab ba'da al'akal fahi amma ladubba da ake yi bayan cin abinci fahi ga su an yasluta alqas'ata wa yal'aqa sabi'a ana so ka suɗe kwananka kuma ka tsotse yatsarka ka suɗe yatsarka eh abinda ka cika suɗe an anas radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'ika asabi'ahu thalath wa qala إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها العذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة وقال فإنكم لا تدورون في أي طعامكم البركة ونروى إمام مسلم يروته هكا أبو داود هكا إمام الترمذي يتي ونروى daga Anas bin Malik radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la yaka asabi'u thalath halin shi ne da kullum in ya ci abinci yana sude ya tsashi guda uku wanda daman da su yake ci daman da su yake ci kuma ya ce musu idza saqatat luqmatu ahadikum idan lomar ɗayan ku ta faɗi falyomit an hal'ada in zai agoge agoge kazamtar da ta tabo agoge kasar ke na kazamtar wale a kulaha ya ci kayan shi wala ya da ahalin shaitan kai ya bar ma shaitani na da ke magana yakan mai albarkace ture maka kakka bar mishi ka goge kazamtar ka ci kayanka ya ce wa amara na an nasarutul ƙasa kuma ya mana umarnin suɗe ka makayi kwano ko a sai ko mai ka ci ka suɗe kuma waƙali ya ce mana fa'innakum la tadurun fi ai ta'amikum baraka domin ba ku san ba a ina a cikin abincin wanne ne mai albarkar na hannun ko na yatsa da ko sauran a kwano kenan ana neman albarkar abinci na haka nan kaka bar wani ka aje mai albarkar ne ka bari sai dai magana akan su da yatsa ko kwano وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأسابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة جابر بن عبد الله كيتوا رضي الله عنه ya ce annabtar salam ya mana umarnin suɗe yatsa ko suɗe kwano makayi da yatsarka da makayinka da kata abinci ba kasa ba ce ba kuma ya gaya musu cewa domin mai mahimmancin yake zaburar da su akan suɗe yatsa da kwano innakum la tadaruna fi ayyi albarka ba kusan ba a wani abincin ne albarkar take kaka bar wani ita ya banza wannan ruwaya ma musulmi ta maka wata ladabi na biyu na bayan cin abinci an yi hamdallah an yi hamdallah ta'ala ya ma Allah godiya bayan ka ci ko ka sha hujja kan haka yace an abi umama radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa ma'idata qala alhamdulillahi kathira الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا يتي وانا رواية امام البخاري يكاوتا هكا ابو داود هكا تنمز هكا ابن ماجه ابي امامة كيتشوا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي اذا رفع معدته ان هكا دوكي ابنتي كنا قريت ابنتي iya cewa alhamdulillah kathiran tayyiba mubarakan fi godiya ta tabbata ga Allah godiya mai yawa daddada mai albarka a cikinta ghairu makafin wala muwadda ba mu ma'ana abinda muka cin ba ya ishe mu shikenan kun ba mun yi ban kwana ba da shi wala mustaqana an kuma ba ma wadatuwa da wannan abinci rabana ya ubangijinmu wannan addu'a ce ake yin ta bayan cin abinci wata wannan ruwaya mun ce Imam Bukhari haka Tirmidhi Abu Dawud Ibn Majah sun zo da ruwaya sai ruwaya ta biyu wadda Tirmidhi haka Abu Dawud Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah sun zo da ruwaya ta yace daga Anas wa an Anas radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هاجي أنس بن مالك رضي الله عنه كيتوا من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أكل طعاما دون ديت أبنتي bayan ci abinci sun maƙal kenan bayan cin sai ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi a ta'amani wanda Allah shine ya ciyar da ni haka ta'am wannan abinci da na ci warzaƙani kuma shi ya arzuta na ci min ghaira haulin minni wala quwwa babu wata dabara ta babu wani ƙarhi na Allah shi ya bani ba tare da wani abu nawa ba an menene ka ci na abinci babu wani wanda ya maka shi a duniya illa kurin a gyara a noma ai wane ne amma halittar wannan abincin Allah ne ya kayan shi eh kuma ba dabarar ka bace ba ƙarhin ka bane ba Allah ya koro wani abin cikin sauki ka samu ka ci yace idan kai wannan addu'a غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر كاجي فدلتا za a gafarta maka zini na gaba da baya kaga hatta a wurin cin abinci ana samun gafara ta Allah shan ta musulmi kwarai iya da bambanci da mara imani za ka ci abinci ka ji daɗi ka more ka yi maganin yunwa kuma ka samu lada kuma ka ƙare ka samu gafara ta Allah dan ce can ba mun karanta cin abinci in za ka ci abinci kuɗi maganin yin wakurin ka ci abinci da wahatar ka samu ƙarhin ibadar Allah ƙarhin ka samu rayuwa ka bauta ma Allah da kuɗi ta abinci kuɗin suka cikin nakurin dan ba a'a ka ci abinci da damar rayuwar bauta ma Allah ka samu ƙarhin ibadar Allah take kaina Allah ya baka ladan wannan abincin da ka ci kuma na addu'a ka samu gafara ta Allah sai ya ce wa in kana nasiya zikira sunullah fi awwal ta'ami falyazkuru fi akhir bayan mun yi cikin ladabi na cin abinci kayan awara magana yin bismillah to yakan yi mutum ya manci ka mance bismillah kayan nisa ka tana to ba huce ba idan ka mance bismillah a farkon cin abinci to ka yi wannan bismillah lokacin da ka tana kuda karshe ne hujja kan haka ya kama ka ruwaya wadda abu dawud turmiz ibn majah sun ruwato ana mun ce da mamun da inganta yadda mu an aisha ta radiyallahu anha qalat qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirihi aisha radiyallahu anha take ba labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza akala ahadukum ta'aman in dayanku zai ci abinci falyakul ya ce a lokacin fara cin abinci bismillah ya ce bismillah kaga nan ma ba maganar arrahman rahim kaga duk da abu ne mai laƙarin kalma ce mai kyau da yaban Allah da komi amma babu ƙarin arrahman rahim duka wajen ci wajen sha wajen shiga ban ɗaki don ana da bismillah ba maganar yin arrahmanur rahim kurin ka tsaya yadda aka ce ka hodi bismillah ya ce fa'in na fi awali in kamance bismillah a harkon ci ko sha falekul kenan lokacin da ka tana ya ce bismillahi fi awalihi wa akhiri kin bismillah ka abincin tun na farko kun har zuwa na ƙarshe kina kama ko ne bismillah yanzu ka yi istidrak ka wa ko ne bismillah wa in akala inda qaumin da'a lahum in ka je wajen wani wuri an gayyace ka ka ci abinci to kawa masu abincin addu'a Allah ya ba ku lada a cikin mizani dai da ya kai maka hujja dai ta yin addu'ar ya ce sai ka ruwaya wadda abu dawud ya ruto an anas radiyallahu an annan nabi sallallahu alaihi wasallam ja ila sa'ad bin ubada فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل معكم الأبرار وسلت عليكم الملائكة أنس بن مالك يتوى أنه صلى الله عليه وسلم يازو جدا سعد بن عبادة أكزو بخبز وزيت da gurasa za mu ce ko burodi da mai annabi ya ci wannan gurasa ya sha da wannan mai wanda ake sawa a dangwala a ci misali wanda ke saudiya a yanzu ya samu irin wannan abinci wannan mutanen gurasa yanzu wani suna wannan al'ada ta gurasa da dan mai ka sa ka dogala ka ci yanzu ma ya cikin abincinsu ko yanzu annabi zama ya ci wannan abinci bayan ya ce ke cewa mana a fakarin da kuma sa'imu masu azumi sun ci abinci a wajen ku kuma mutanen ku akan tsamukumar abara mutanen kwarai sun ci abincinku tare da ku kuma mala'iku sun muku addu'a cin salata nan kenan ka ta mala'iku sun muku addu'a duk dai nan kamar neman addu'a ta mala'iku a gare su an yi musaha yadda bil mindi aw ya gasilha yace amma wal ghusl afdal ana so bayan ka kare abinci babu lai ka goge hannunka da munshuwa da wadan kyalle ka goge ba lai bane ba ba ci ai mai barka ce akan ai gogewa don munshuwa shikenan kuma ku goge hannu bayan kasu ne ko ya wanke ci amma a wanke shi ya yi wani shi ne ƙarshen ladabi na cin abinci mi ladabi na farkon cin abinci kayan a fara da ana cikin cin abinci da bayan an ƙare allah taimake mu da aiki da wannan ladubba sai sabon kitabul ashari ba shi kuma nan kitabu ne mai magana akan sha abin da yake da alaƙa da sha sai ke cewa kitabul ashariba me al'ashariba ya ci iya nema ya sharubu wani insanu minal ma wallaban wal asal wa gairi zalik kulluhu mimma an'ama Allah bihi 'ala an-nas ولذلك امتن عليهم به وأمرهم بشكره آه ya ce abinda ake kira al'ashir ba ma ya shurubul insani min ma wallaban wal asal abinda mutum ke sha ruwa ne madara ce zumuwa ce din abinda ake sha ana kan shi ashari ba ya ce wa gairi zalik da ma dai wani abu wanda ba a ɗauko sunan a nan ba da abinda ke na sha ne dai kullu duka waɗannan dai mimma an'ama Allah bihi 'ala nas iya daga cikin dai abin da Allah daga cikin duk abin da Allah ya ma bayi ko yawa mutane na ni'imar shi shakila da na wajen bangaren sha walizalika dan haka imtanna Allah bihi Allah ba mu ce ba mu ce gori ba Allah cikin abin da yake imtina na baiwa da ya musu yake jero maganar abin sha da ya baku kuma musu umarnin gode mai akan wannan ni'ima da ya baku ta abin sha ya jero maka wasu ayoyi na a na yaka cewa na ayoyi masu alaƙa da sha ya ce faƙala ta'ala wa an zanna mina sama'i ma'an tahura linuhi bihe ballatan maita wani suƙiyahu mimma halakana an'ama wa anasiya kafira Allah ya ce mun sabkar daga sama ruwa tahur mai tsarki kuma mai tsarkakewa eh akwai ruwa tsahir aka ce tahur ruwa mai zaman kanshi shi karan kanshi iya tsarki kuma iya tsarkake wani abu akwai ruwa tsahir ma'ana wanda shi a karan kanshi ruwa ne mai tsarki amma bai tsarkake wani abu daban shi a karan kanshi iya tsarki bai najasa amma bai tsarkake wata wata najasa tunan nan kenan ruwa mai tsarki mai tsarkakewa lahiyin ruwa dai Allah saukar da wannan ruwa ce da nuhi bihi ballata maita dan mu raya gari matacce mana kasa ta bushe babu abin sha na mutane babu na dabbobi gari ya mutu kenan wani suqiyahu mimma khalaqana an'ama wa nasar da wannan ruwan muke shayar cikin bayinmu da muka halitta dabbobi da mutane masu yawa wannan iya tabbatar da cewa kenan ruwa shine rayuwa kuma Allah shi ke shayar da mu da wannan ruwa ba wani ba ya kawo cewa ƙala ta'ala tun dai inda Allah ke jero ni'imomi da yawa mutane shi ta ya kama cewa wal zalika imtanna Allah bihi kira abinda Allah ke jerowa na ni'ima da ya mana shine wata aya yace huwa allazi anzala minas sama'i ma'a Allah wanda ake kira a kadaita da ibada shine ya saukar da ruwa daga sama lakum minhu sharab daga wannan ruwa da aka sauko daga sama kuke samun abin sha wa minhu shajarun fihi tusimun daga wannan ruwa in ya sauko ake samun itace da abin kiwo duk daga wannan ruwa ne ku ku sha ku samu abin sha dabbobin ku su sha kuma a sami shibka ciyawa da itace wa qala ta'ala fa anzalna minas sama'i ma'a cikin daidai ayoyin da ake mana karo ni'ima ta ruwa yace mun muka sabkar ruwa da ruwa daga sama fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazinin alace muka shayar da ku da wannan ruwa ya saukar da ruwa daga sama kuma ya ce muka shayar da ku da wannan ruwa ku inda ruwa kurin sabaka yake daga sama iya sabaka zu ƙasa ta shanye ya yi ƙasa a ina za a samu abin sha ya ce wa ma an lahu bi khazini ku an ba da ni'ima ta Allah da ya ba ƙasa damar riƙe ruwa ku ba kwa iya ajiye ruwan ku samu ruwan sha saboda hikimar Allah ya ma ƙasa wani hali na rike ruwa mataki-mataki akwai da za ta rike ruwa a sama dabba ta sha mutum ya sha ba wahala kurin ka tsoma baki ko ka kwalho ka sha a yi ɗan ƙasa a yi ɗan rami a sha na ƙasan ma ido-ido ne za a je wannan ƙaramin ido ne da babban ido ruwa ne gashi iya yawo za a yi rijiya a samu ruwa wani kushi ne na ruwa kuma yawo yake ido ne ko ina ga samu kuma an kai kasar haka nan kuma shi ma wani kushki na ruwa ne a ƙasa wani tekun na ruwa ko ne kun zama kan sheki Allah ya riki dan amwanin mu eh shi da Allah cewa qul in asaba ma ukum gauran faman yadukum bima ma'in tabbai mutane inda ruwa da ya sarko a ƙasa zai tafi ƙasa yi shu zai ƙasa wa zai kawo muku da ruwa mai gudu wani za ta rike haka sama abin sha babu ya ce ni'imomin Allah ya rike mana wannan ruwa muke samun a yi rijiya a yi famfo a yi wane ne duk wannan cikin hikimar Allah ce ni'imar Allah da ya ba ƙasa damar rike ruwan ya ce wa ma antum lahu bi khazinin ku ba za ku iya rike ruwan ba inda aka bar ku yace daga cikin dai ayoyi da Allah yake ambatar maganar ruwa ce wa qala ta'ala wa inna lakum fil an'ami la'ibra nan Allah na ja hankalin mutane abin gani a lura na ni'imomin Allah gare mu yace a cikin dabbobi kurin akwai abin gani a lura a wa'aztu al'ibra abin zai baka dama daga shi ka gano wani abu daban kenan daga wa'annan abin mu gano kudura ta Allah ko ni'ima ta Allah gare mu kenan akwai abin gani a lura ake cewa a cikin lamarin dabbobi yace nusqikum mimma fi butunihim min bayna farsin wadam wadam muna shayar da ku daga wa'annan dabbobi daga cikin dabbobi tsakanin timbi da jini Allah ya tace labanan khalisan sa'igan lisharibin eh Allah ya tato muku madara tatatta bau kaga kalitan madara ka tatso ta ka diba ka ganta eh gonin ke farfas ba kamar farin ruwa ma farfas wani kulle ne daban na musamman farin ma kamar ka ci a ruwan ciki ne ta ce zo ruwan ciki da wanda sha a ruwa hori ne fas ga gukin shi ga kamar shi daban mai daɗi ya ce wannan shi ne ya ba ku daga cikin dabbobi tsakanin tumbi da jini ya tato muku da labanan khalisan na madara tatatta khalisan sa'iran da sharibin kuma ta huce ma makogoro daɗi lahiye ba wani tana kama makogoro ta rike maka wuya a lafiya huce lahiye lau sa'akan da sharifin abin daɗin sha ta huce lahiya kogoro wannan din ni'imomi na Allah gare mu wanda Allah iya ja hankalinmu ne mu mai godiya game da waɗannan ni'imomi da ya mana ya ce wa ƙala ta'ala wani wuri Allah ke cewa ya khuruju min butuniya sharab mukhtalifan alwanu fi shifa'u nas akan magana zumuwa ya ce kada ta'ala an nahal wani Allah iya magana akan zumuwa ita ma iya ba labarin ni'imar shi da ya mana ya khuruj min mutuniha sharab daga cikin cikin zumuwa Allah ke hudo muku abin sha kashin zumuwa ne za ka neman kuɗi kuɗin ka sha kashi kashin tawa kashin zumuwa ba da kuɗin ka za ka sha kuma kana jin daɗi kana ma Allah godiya daga cikin ta take hudo muku da wannan kuma ta kuma salamun mukhtalifun alwanu kuma zumuwa kanta iri iri ce kullu kullu kullu ce da ta da inda take wata wata ja wata fara katar dai daban-daban ita ma kullar iri iri kuma shifa'u linnas ka sha ka ji daɗi ka more kuma ta maka magani eh eh magani ne ka ga magani ne ka ga muzuka ka ga muzuka maganin da adam mafiya maganin a magani ne kana gama rai wannan magani kuma daɗi eh eh magani ne lahiyya mai daɗi ka more kuma ka samu magani Allah kenan eh bibiyu ka samu magani kuma kuma ka more ka ji daɗi alhamdulillah duk wannan ya ci ci imtinan baiwa da Allah ya ba bayi ya ja hankalin mu ɗaukar nemomi kenan mai wannan nemomi mai waje gare mu mu gode mishi kuma wannan godiya ya ta godiya da Allah ya ba da labarin ya halitta ɗan adam ai da yake cewa bayan ya yi magana cewa na inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira ko me yace kashe kashe me yace me yace kashe inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafur ace duk abin da ya shayi da'a bawa yin bin umarnin Allah shine shukur godiya kishe godiya kafirci ne eh shine butulci shine ta kufur wani sai malama aka ce aka kalmar kufur da kufar saboda rishin gani mana rihe wani abu rihe ni'imar Allah kamar rishin godiya baka samu maka ba shine ce aka ce a Hausa butulci butulci kai sai Allah ya kawo abin dan mu zama masu mai godiya shine gidan mai godiya kuwa iya abinda Allah ke so bai butulce mu Allah ya ce wa ƙala ta'ala a fara'aitu ma'an da zai ta shirabun ka tambaye su mutane wannan ruwa da suke sha a rayu kuma kowa san ba ruwa ba ruwa ba rayuwa ne ba ba ba rayuwa ya ce wannan ruwa da suke sha a antum an zaltumu min almuzin amna munzilun ka tambaye su wannan ruwa da suke sha a antum an zartun bin muzin ku kuka saukar da wannan ruwa daga cikin gidigije amna hannun munzilun ko mu muka saukar da shi wasan jawabi da Allah ne shi ya shirya hadirin ya gama hadirin kuma aka samu ruwa daga cikin wannan hadiri duk a bayanin ka oxygen game da wane da carbon aka ba aka wane ne inda wa ga makayi shi ba ga iskokin aka samu ruwan shi ka makayi shi shi kayi shi suka eh shi ne hada kayan shi Allah ce mu ne muka sabkar da wannan ruwa daga gilgije ko ku kuka sabkar ko sabkar ko muka sabkar da shi jawabi ne ko san Allah ne dan ka ce ma ni ne to kayan ka zo ana ruwa an ka ce wani ne ko an bautar kayan a yi shi ma ana ruwa a duniya ke dole ka da jawabi ga Allah ne kwara yake cewa launa sha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun wannan ruwa da kuke sha ya muku maganin kishi aka ce maganin kishi ruwa inda Allah ya so sai ya sanya wannan ruwa ujajan ruwan gishiri ai kun ga teku kun san teku ita an ce a takaice duniya kashi saba'in na duniya teku ce mahi ruwan mahi yawa amma kaga duniya ruwan teku a cikin ruwan mar ruwan teku kishin ruwa sai ta kashe ka har lahira wani misan teku ba ruwan teku ba ruwa ba ne ba na sha hikimin Allah ba yi shi ba dan a sha in za ka iya minti misali in za ka yi minti talatin da hankalinka kana kishin ruwa in sa ta kuto minti goma yau zaka magata shi dai kishirwa ya zai kara maka shirwa shi kara maka ta sha kana kallo in ka sha kara shi maka kara magata gaggawa in ka ayi minti 30 da hankalin ka in ka sha kayan nan ka kauta hankalin ka shi kara kishirwa ki ba yi shi ba dan a sha to nan jan hankali Allah ke mana wannan ruwa da muke sha marayu inda Allah ya sa shi ruwan gishiri ya za a yi ta shi shiga matsala shi za a shi za ga sahabai suka annabta mai ya rasu lullahi ai wanda tambaya ta dama da kace alama tahurin hillu ko sai kace ma'u tahurin ma'u hillun mai tatu ai sun annabta ya rasu lullahi muna hawan teku ruwan da muke ɗauka ɗan kaɗan ne ruwan guziri suka ce ɗan muka ce mu yi arwalla da shi mu sha mu yi arwalla zai ƙare ya za mu yi za mu iya arwalla da ruwan teku ashe ka tambaye saboda ruwan teku bai shaiwa an ka shanye naka to ka gama yau an ka shanye naka buzurka ba ka yi ba ruwan sha to suka ce mana ya zami ya rasulullah ya zami ya rasulullah ya ci ai shi teku tahurin ma'ahu ruwan teku da kake ne kuma ka hilima teku musan shi mahalaka ne kina ai anan aka magana kina ruwan teku haka ne don san teku ba ruwa bane ba aka yi shi dan sha an shi kuran dan a ta nemo Allah dai halittu na Allah da akai abu wasan dai amfanin teku ta cibo daban-daban yace wannan shi yake da wannan ayoyi kai maka wannan ayoyi wanda suke magana akan mas'ala da Allah ke mana imtina yake gwada mana baiwa da ya mana ta abin sha yace wal asar fil ashrabat al hin fala yahrumu minha illa ma qama ad-dalilu ala tahrimi yace asali duk abin sha halaka ne fala ya harumina baka iya haramta wani abu na sha illa ma kama dalilu ala tarimi sai abin da wani dalili ya tabbatar abu kaza haramu ne wannan kamar yadda muka yi bayani wajen ci nema ta Allah ga bayi abinci ma haka ne haka abin sha haka abin sawa duk nimomi na Allah kula Allah nimar Allah ta yawa halaka ta yawa dan haka ci ajiru ma Allah halaka ya ta maka da ta ya kare ma ana umma babu shi a nuri kenan ya aka ya ga maka ga abin da yake haram imma da suna imma da sifa eh abu mai suna kaza ayyana shi ko ko abu mai sifa duk mai sifa kaza ko yaushe zo hali kaza haramun amma duka wannan ba wannan ba duka wannan ba ambata ba aka ci haramu ne zaka ci kanka sai abin da dalili ya zo ya ce haramu haka muka a ce to a shan ma haka ne duk wani abu da za a sha halaka ne ka sha sai abin da wani dalili ya zo ya haramta wannan abin to a yanzu sai ya zama to haramu ina ga wani shirya wani shi ne bayani anan sai ya ce wa ƙarsa baka fi kitabul hudud alkalamu an alkhamari wa ma yulhaqu biha bayani ya gabata a cikin kitabul hudud da muka yi na haddi akan magana me ake kira giya da abin da ake gamawa da giya ko wani suna gare shi na da mai canza hankali kullum muskirin hamar da abu mai sa maye giya ne ko wani suna ma aka mishi magana kenan kaga na siffa ce ba ya suna kaza ba ba ya an yi da inabi ko an yi da hatsi burkutu ko burkutu ko inabi da abin da aka yi da shi ana mai suna a alhamar wannan ya sa wasu sai suke magana a giya sai an ce ta yi inabi a ba suna ba ne ba duk abin da aka yi magana zai sa su kudin giya ne ko da hatsi ne to kuma dan an yi giya da hatsi hatsi bai zama haram a wannan halin da hatsi ya canza ya koma maye shi yasa ya zama to haram kamar da ake magana na magana inabi asali shi shahar giya tun tarihi har manzo Allah ya zo an yi giya da inabi sai su suka tsaya giya kun inabi a inabi shi ya shahara dai rumanci kuma wannan an ce wannan hadar wannan kalmar ta inabi ita ta kawo lalaci ko yaduwar shan maye a cikin turawa ko a ce a cikin masu addinin kiristanci dalilin tarjama daga harshen ibraniyanci zuwa harshen ingilishi yadda ko san larabci iya da ma'ana iya da kalmomi masu wanda suke da ɗaya mai ma'ana da yawa haka su ma a kalmominsu an haka ce maganar inabi kalma ce mai ɗaukar ma'ana da dama to an samu a cikin inji annabi sa salam ya je wani wuri an mai an ba shi siro ko ruwa na inabi ya sha ya je wani ya gwada karama ta ruwan duka ya koma ruwan siro inabi to mushkilar na muke ciki a yau sai ya zamanto su misali misali kace ma nufi sabani misali ya sha hura da nake hura da hatsi ko ya sha ya sha ta kudi duk hatsi ne ya wara warau to amma an an ce wani ya je wani ruga ya ce duka hatsi to kenan an aka ce burkutuwa a da tsaka ta ya sha burkutu ɗaya ne da ya sha hura ya sha ta ɗaya ne amma da hatsi ne da hatsi ake yansu to shi ma abin da ka kirista haka to kalmar da a cikin injil sai irin wannan kalma a cikin injil a harshen ibrananci ana kiran inabi da wayin da ingilishi sai wayin to su tura masu fasara in suke mai fasara kalmar da kuma an ce wayin kenan duk inda aka kawo kalmar inabi a injila ta ta fasara ta ingilishi sai mai suna da wayin shi kuma wayin inabi ne kenan an aka zo wurin da isa ya yi karama an sha ya ce kaga an ya sha giya ta ce giya ce to wannan shi ya kawo ya auri da ya karama auri kaza ya wurin ya ya koma ruwan inabi shi ana ruwan inabi na siro ne abin sha ne shi na ce to kenan shi wasu wannan fasara mummuna tarjama ta ingilishi ta kawo da yawa cikin ko turanci ta kawo wasu kirista shan giya amma ko a yanzu malaman kirista masu haƙiƙe masu bin addini kyau sunan giya haramu ce a addinin kasance giya haramu ce haramu ce giya ko addininsu na hakika da wannan ya tabbata an tabbatar da ko a wancan kalmar waye nake iri iri a ko nasu yiru a ko hatta an ci ana sha saboda maganin jini misali isa dole ya tabbata gare su to ga wannan tarjama ce to ushe ta a musulunci abinda ake kira giya kurin a ba suna bane ba duk an bisa mai kurin in dai kai su ko menene ko yanzu kai shi da hura da hatsi kai shi da inabi kai shi da mangoro kai shi irin da mi kai in dai sa su to sun ake magana ba asalin icen ba inabi abu ne mai kyau asalin inabi ice ne mai karama Allah mana mutar da shi eh ya ba mu inabi da zaitun wani abu ne masu daɗi masu amfani to amma ƙara ne lalace sai wani abu mara kyau to wannan abin da ka juya kai mara kyau shine haram kin sai maganar giya asali komi ma'ana halaka ne sai abin da nassi ya zo ya haramta shi muka magana akan magana akan giya da abin duk da yake alaka da giya duk abu mai sa su kurin giya ne a takaice yace wa yuqrahu al khalq bayna akthar min naw' mimma yusar katamar wa zabib wa nahwihima mimma ya asirin nasu makafata isa da takamu na ga da wuya iya ne kamata ga matsaya saboda lokacin ya tahi sai Allah kai mu da gaban insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته